بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa a yammacin ranar talata yau biyar ga watan safar hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1445 daidai da ashirin da biyu ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da uku domin ci gaba da daura a cikin wannan littafi mai albarka azabu talibul ilm na babban malami Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim limami kuma mai hutuba a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine darasin mu na tara shafi na talatin da bakwai muka tsaya a jiya mun fara magana akan daga cikin na dubban da ake so ɗalibin ilimi ya siffanta da su shine tuba zuwa ga Allah. Mun kawo guda hudu daga cikin guda takwas sai lokaci ya ƙure mana. Za mu tashi a na biyar da malam ya ce, Kanan Nabi sallallahu Alaihi wasallama ya farahu bittaubacin ta'ibi. Manda Allah tsira da aminci Allah sabbata a garin shi ya kasance ya farahu, yana tsananin farin ciki. bitaubatit ta'ib a yayin da aka samu wani wanda ya laifi ya tuba ya koma zuwa ga Allah wannan yana faranta mai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama rai saboda dama an turo manzanni ne dan su zanto rahama ga duniya qala ka'ab bin malik ka'ab dan malik yace kun san ka'ab bin malik ko sune wanda ayoyin suratul tauba suka sauka akan su wadanda aka zo za a fita yaki suka bada uzuri uzurin da kuma ba uzuri ba ne an fahimta wannan ya janyo Allah ta'ala annan sulasula ya ce kar a yi musu magana kar a kula su kar wanda ya saurare su a cikin al'ummar musulmi saboda imani irin na sahabbai sai da aka yi matakin da ɗayansu iyalinsa ta aika wurin annan sulasula ta ce to ni in zauna ko in tafi gidanmu saboda in ina gidan shi ina ƙarƙashin shi in yi magana yana gaba da ni kuma ka ce kar a kula su kuma kai zan mabiyayya ba shi ba shin zan ci gaba da zama ne a ƙarƙashin shi ko ko in tafi gida har sai ka ce in dawo kun ga imani ko an wata ne yanzu gashi ma za ta yi ta ce to kai ka fita harkar su mana dole ne ka yi haka wasu ke faɗi sannan kuma kafirai sun yi dandazo sun yi ƙoƙarin su shiga cikin lamarin don su ƙara ziga shi akan in ma so samu ne ya ridda suka turo dukiya da sauransu suka ce idan har yana so ya bar musulunci to za su ba shi dukiya za su ba shi mulki za su ba ma'ana da sai an kunyata annan sulasulam da addinin musulunci buɗan bakinsa yake cewa wallahi wannan abin da ku tallata min ya fi bala'in da nake ciki zama bala'i kun ji imani zai haɗu da sahabi ya ce ba ka da tabbuka manta ni ne wani da ni aka yi yakin kaza da ni aka yi kaza yanzu kana gani zan ki Allah da manzansa duk kusancinsa da abokinsa zai ce Allah shi ne mafi sani mu dai annabi ya ce kar mu kula kada aka matsa ka ban wuri kun gane ko to Allah ya ga zukatansu kuma Allah ta'ala ya amshi tubansu saboda annabi sallallahu alaihi shi ma kanshi yana son su matukar so ka bin malik yace lamma sallamtu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa yabriq wajahu min as-sururi ya ce a yayin da na zo nema manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama sallama lokacin da mai sallaman nan na tadda shi ya buruku waje huhu minas sururi fuskansa tana haske saboda tsananin farin ciki na ga fuskansa cikin annashuwa wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma dama tun ba yau ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan surra idan ya farin ciki idan aka faranta mishi rai istanara wajuhu sai ga fuskansa ta yi haske sallallahu alaihi wasallam hatta ka annahu qita'atu qamarin kai fuskansa in ka gani ka ce wani yankin hasken wani yanki ne na wata me yasa bai ce yankin rana ba saboda zafin rana rana haskenta yana da zafi amma wata haskenta fa ba shi da zafi sai ce zan ga fuskansa kamar wani yanki ne na wata wa kunna na arifu zalika minhu kuma ba ni kadai ba duk sabai mun kasance annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin farin ciki muna ganewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da siffa ta munafurci duk abin da ke ran shi kawai shine a fuskan shi an fahimta muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka ruwaito hadisi imam al-bukhari hadisi na 3556 imam muslim hadisi na 2769 gaba ta shida karkashin tuba mala yace khairu yawmin fi umril abdi ranan da kika tuba zuwa ga Allah shine mafi alkhairin rana a rayuwanki gaba daya ranan da mutun ya tuba shine mafi alkhairin rana a rayuwar bawa bawa bai da wata rana da tafi ranar da ya tuba zuwa ga Allah alkhairi a rayuwarsa ya za a yi mu fahimci haka mala ya ce kwalan nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce li ka'ab bin malik ga dai wancan sahabi da na faɗa muku dazu shine ka'ab dan malik sune Allah ya yi bayanin sa a cikin alqur'ani yace wa ala thalathati alladhina khulifu kun tuna ayar ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma Ka'ab lamma qabila Allahu taubatahu Allahu akbar a lokacin da Allah ya saukar da cewa ya karbi tuban su ya yafe musu a suratul tauba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin Ka'ab dan Malik sai da shi abshir ji labari da zai faranta maka rai bi khairi yawmin ina maka bushara da yini mafi alkhairi marra alaika wanda ya shuɗe a rayuwarka ina maka bishara da yinin da ya faru a rayuwanka wanda baka taba samun yini mai alkhairi a rayuwanka ba munzu waladatka ummuka tun daga lokacin da mahaifiyarka ta haife ka kun gane yau din nan kin tuba kin bar zunubi to baki taba samun yini mai alkhairi kaman yau ba kenan kuma in mutun ya doge bai tuba ba bai taba ganin yini mafi sharri kaman yinin da ya ga ya kasa tuba ba kun fahimci magana shine mafhumul mukhalafa shi ma wannan hadisi ne muttafaqun alaihi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito shi haka ne ko sai gaba ta bakwai mali ce kana sahaba sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yanzu kun ji Allah da kansa mun ji bayanin sa ko inna Allah yabsutu yadahu bil layli a hadisin jiya Allah ce na shimfida hannuwansa dai karbi tuban bayinsa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam gashi yana farin ciki fuskarsa tana haske Allah ya yarda annabi ya yarda to sannan kuma wanda suka yi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam a daraja su ne sahabbai sai malai ce kana sahabatu radiyallahu anhum sahabbai ira da aminci Allah ya tabbata a gare su sun kasance yuhanni ba'duhum ba'dan bitauba suna yi ma junansu barka congratulation ta hanyar tuba idan aka samu wani ya tuba a cikin sahabbai to kaman yadda kuke zuwa barkan haihuwa to su ma haka suke zuwa su ma wanda ya tuba barka wanda ya tuba daga wani zunubi saboda duk wanda ya tuba kaman kaga dan aljanna ne a doron kasa li'annaha domin ita tuba din nan Allah azurta ka da isa ni'matun azima ni'ima ce mai girma babu musiba kaman Allah ya rufe wa mutum kofar tuba gashi wannan so ya tuba amma sai Allah ya rufe kofar har sai ya mutu a haka shi yasa ba a so ka rinka raina zunubi saboda ka san wani zunubi ne zai fusata Allah ba akwai zunubin da idan mutum ya raina yayi sai Allah yana ganin karami ne sai Allah ya rufe mai kofar tuba sai ta tara zunubin har ya mutu a kansa shikenan matsala ta tabbata kun fahimci magana to amma Allah ya bude maka kofa ka tuba to wannan ya zamto cewa ni'ima ce mai girma akai mabawa a ban kasa Allah ya azurta mu da ita Ƙala Ka'ab radiyallahu anhu, dama wannan babu misalin Ka'ab ne ƙarshen magana. Ka'ab ɗan Malik ya ce, Wa azana Rasulillahi sallallahu Alaihi wasallaman nasa bi taubatin lahi alaina, Allahu Akbar. Ya ce, Manzo Allah sallallahu ya shela, ya ba da sanarwa, ya yi kuwa ga mutane da cewa Allah ya karɓi tuban shi a kanmu daga yanzu ana iya mana magana a yi sallama da mu, a ci gaba da mu'amala da mu. Ya faɗa a ƙasa ya ce, Ai ma'ana, a alama bi anna Allah qad taba alaina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada ma mutane cewa to daga yau suka affa sun warke sun shallake sun tsira Allah ya ce ya yafe musu hina salla salatal fajr ya bada wannan labari ne sallallahu alaihi wasallam bayan an idar da sallah asubahi kaga ko labari ne fi saurin kara da gari yace da naji wannan labari tunda yace yana zaune ne sai kuka sai bakin ciki yace sanda naji wannan labari wan talaqtu sai na tashi na tafi ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yace sai na fito daga gida saman sauran gidansa yake zama saman kwanan gidansa ya ta kuka saman rufi zai hau bai da ɗabi'a man da ya kuka ya to ya za ka rayu ma irin wannan rayuwar ai kunci ta kai inda ta kai an fahimci maganan to shine yace ina jin an sanar da haka wan talaktu Allah ya san ina son annabi sallallahu alaihi wasallam ba munafiki bane kuskure ne dai nayi wan talaktu sai na tashi na tafi ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan hanya ta ta zuwa gare shi fa yatalaqanin nas sai mutane su rinka haduwa da ni faujan fauja jama'a jama'a makwabta abokan kasuwa dangi kowa in na wuce wannan ce a barka fa barkan barkan yuhanni'una ni bitawba suna mun murna suna congratulating dina na tuba na da Allah ya amsa wani yana maka zanubi bala'i ya kuluna yace sai in ji mutane sun tare ni a hanya suna cewa litahnika taubatullahi mun tsaya ne don mi maka murnan tuban da Allah ya yi alaika a kanka mun tsaya ne mu maka murna mun ji daɗi da Allah ya amshe ka muna taya ka murna ya kai ɗan uwa kuma ya Allah ka amshi tubanmu muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka ruwaito shi imam al-bukhari hadisi na 4418 imamu muslim kuma a hadisi na 2769 gaba ta ƙarshe da za ta magana a kan tuba da ake so dukkan mutum musulmi musamman ɗalibin ilimi ya lizumta shi ne faɗinsa da malam ya ce ƙad ya ji duk ta'ibu ba da tarkil ma'asiyati huznan ala firaqiha wannan gaba tana da muhimmanci ƙad haƙiƙa tabbas ya ji duk ta'ibu wanda ya tuba daga wani zunubi wanda ya saba da shi ya jidu zai ji a ransa ba da tarkil ma'asiya bayan ya bar zunubin zai ji huznan wani damuwa kun fahimta mutum ya saba ya dan busa sigari to yanzu kuma ya tuba kun fahimci maganan ko akwai wani mutum da ke faɗa min ya ce malam ku yi wa'azi ai ma 'ya'ya tarbiyya kai misali da ni ya ce 'yata in na ɗauko ta a maka daga gida zan kai ta makaranta in ta ga wani yana shan sigari ya ce ni ina sha in ji shi a lokacin ya ce in ta ga wani ya fesa yakin ta ba sai ta ce dadi ya sai ta ce ai wannan ɗan wuta ne ko ya ce wala malam sai ji gaba na ya buga so uku amma wannan bai hana kuma na bai hana ni ma in je in boye in sha ba ya ce akwai wani ɗaki da ya keɓe a gidan shi na yake shiga ya sha sigari wata rana kawai ya shiga ashe ya manta bai kulle kofan ba yana feso hayakin kawai sai ga yar shi ta turo ita yarinyar ta turo kofa yace tana ganin hayaki a baki na kawai sai ta yanka ihu ta fashe da kuka me take nufi ta ga dan wuta tunda a tafsirin ta dimme shan taba dan wuta ne yace to mallan kaji ranan da na tuba daga Allah na tuba daga shan taba kenan har yau da nake faɗa maka to wannan kunyan duniya ce kun fahimci maganan Allah ce mace mu to zai yi malai ce hakika wanda ya tuba yakan wani lokaci yakan ji kunci a rayuwarsa a lafira ki hana rabuwan shi da sabon da ya saba a kansa wasurur wal farshu aqibat tauba ala qadri hadha huzn amma ka sani ko da ka ji wannan damuwan wasurur farin ciki wal farshu da ƙarin farin ciki da zaka ji aqibat tauba bayan ka tuba ala qadri hazal huzni gwargwadon irin bakin cikin da kake tsammanin zaka ji ne in kana jin zaka ji bakin ciki dubu to ka jira zaka ga farin ciki dubu sun same ka da aka karkai bakin cikin shine abin da malam ke nufi an gane kada ya dame ka wajen zaka ji in ka kaza in mun rabu da ita wannan wannan da muke to da wazan rayu da Allah ko ba shikenan ba ka rabu da mutum ka ka ka koma ma Allah mai asara wazkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila to ai ina zan sa kaina ka tuna shine sai yace rabbus samawati wal ard ubangijin sammai da ƙasa yana tare da kai ai ko ka ci nasara fa kullama kana aqwa wa ashad duk lokacin da ya zamto mutum gwargwadon karfin tuban shi da tsananinsa a karkashin wannan karfin bakin cikin da tsananin bakin cikin da mutum zai ji kana farhatu aqwa wa ashad shi ma gwargwadon da Allah ya sa maka farin ciki da karfin jin dadi a zuciyarka wama abhasu ta'ati ba'da zulmatil ma'siya me yake abin alfaharin farin cikin da mutum zai yi bayan duhu wanda ya tarar na sabon Allah ai akwai wallahi ko kai a rayuwanka ka tuna wani abu sai kaga kai ka gode ma Allah da baka mutu a wancan lokacin ba ko ba haka bane akwai lokacin da ka tuna zaka ji kai mun gode ma Allah dai muka gane ciwon kanmu yanzu to sai ka gode an taimake ka wani an rufe shi a rami qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim Allah ta'ala yayi masa rahama yace wa hahuna daqiqatu daqiqatun qalla man yata man yatafattanu laha illa faqihun faqihun fi hadha ash-sha'n yace wa hakuna a wannan ne zaka fahimci da qiqatun wani abu wanda ya dace ko abu mai zurfi wanda yake qalla man yatafattana laha kadan ne daga cikin mutane wanda ya tafattana laha yake hankalta yayi tunani ya zurfafa tunani ya hankalta da shi ka gane cewa in ka bar zunubi za a baka za a baka farin ciki yace ba mai fahimta haka illa faqihun fi hadha sha'an sai wanda Allah ya bashi fahimta a al'amarin abin da ya shafi tuba menene ita yace wahiya shine mutun ya fahimci cewa anna kullu ta'ibin cewa duk wani mutumin fa da ya tuban mu Allah la budda lahu fi awwali taubatihi min asratin a wanda yake daqtatun ko sai ya samu wani zamani wanda yake na kunci a rayuwarsa duk wanda ya tuba za ka ga farko sai ya ji shi a takure za ku ga ko mutum ne sai ɗan jina jin nauyin ɗan shiga mutane haka in wanda ya san yana bayyanawa ne ko to amma daga bisani fa sai ka ga an zo an warware shi ma ya saki jiki kamar kowa ya ce sai ya ji wannan ɗan lokaci na takuruwa ɗin fi kalbihi a zuciyarsa min hammin ko dai na damuwa ya saba sha yanzu ba zai sha ba au gammin ko bakin ciki ya saba zina yanzu kuma ba zai yi ba audiƙin ko kunci a cikin ransa kun gane dan shi shaidan yana ziga kan kana sabo Allah kaji kaman kawai ka gama morewa ne kuma bala'i yake zama aw huznin ko kuma damuwa al huznu shine ka tuna wani abu da ka rasa sai ka ji zafi a ranka kun fahimta hmm. walau lam yakun illa ta'allumuhi bi firaqi mahbubihi inda bai kasance ba face kawai radadin da mutun yake ji na rabuwansa da abin da yake so fayantaqitu lidalika wa yan'asiru qalbahu wa yadiqu sadrahu wanda wannan yakan sanya mutun ya je wani takuruwa kamar na takura sannan kuma na dan lokaci a cikin zuciyarsa wanda yake samun kunci na rai wanda galibi duk wanda ya tuba yakan samu irin wannan jarabawa din amma dai abin da yake so ka gane shine abin da Allah ya baka yafi abin da ka rasa sai malai yace fa aktharul khalq don haka dai mafiya yawan mutane raja'u min at-tauba sun dawo daga tuba wa nukisu ala ru'usil yu'adil hadhihi al-mihna sun dawo sun ƙara risnawa akan kawunan su saboda wannan yar jarabawan da suke samu wani sai ya tuba an ce daina cin riba sai ga kaman gidan shi yanzu ba za a ci abinci sai ƙara komawa shine ma'anar nukisu ala ru'usihim sun tuban sai mutun ya kasa hakurin jure ma dan lokacin da wannan damuwan za ta wuce ni'imar ta shigo a in za ka sha ruwa a rija ba sai ka yi haƙi ba ko ba sai an yi zufa ba sai an yi zufa sai an yi haƙi amma ran da aka cimma ruwan fa an gama sai dai sha na shekara da shekaru to don ka tuba ka ji takuruwa a ranka kada wani ya sa ka sake komawa ruwa kuma daga cikin abin da zai taimake ka in ka tuba to ka guje ma abin da ya sanya ka zunubin a baya wannan abin zai iya yiwa wuri ne in wuri ne ka canja wuri in aboki ne ka canja aboki in mutane ne ka tashi daga cikinsu shi ne hadisin imamul bukhari mutumin da ya kashe mutum ɗari ɗin nan kun tana ƙatilin mi a hadisi ne ingantacce na cikin sahih bukhari da ya zo samu wani mutum mai bautan allah ma bai da ilimi ba malami ba ne ya ce na kashe mutum casa'in da tara in na tuba allah zai karɓi tuba na ya ce nawa ka ce ce casa'in da tare ce don me Allah zai yafe maka kashe mutum sai ce to a garan cika ɗari da kai in sanna cika sai kashe shi bayan ya kashe shi kuma sai ji har yanzu dai yana jin damuwa a ran shi shine ya ƙara zuwa sai ya samu wani malami sai ce da shi na kashe mutum ɗari amma har yanzu ni na son je kusa da Allah Allah zai amshe ni ya ce waye sai shiga tsakaninka da mahaliccinka amma shine dalilin da ya sa na kawo muku kissa amma ka tashi ka bar garin nan ka tafi sai gaya masa sunan wani gari ya ce ka je can ka tuba don anan ko ka tuba za ka koma ruwa saboda abin da ke sa shi kisan yana nan kila abokai ne kila kaza ne ya kama hanya zai tafi garin a hanya sai Allah ya mai ya sa ajali ya saukan masa mala'iku nau'i biyu suka sauka annabi sallallahu alaihi wasallam ce da mala'ikun rahama da mala'ikun azaba mala'ikun rahama na cewa yayi ninyan tuban dan haka innamal a'malu zamu dauke shi da ninyansa wajen suka ce ai bai riga yayi aikin ba dan me za a dauke shi da ninya sai Allah ta'ala ce a auna tsakanin kasan da ya baro da inda zai ji kasan da yake saban Allah ita ya baro kasan da zai tuba ita ce inda za shi wanne ya fi kusa da ita wanda ya fi kusa da ita in ta saban Allah ne mala'ikun azaba su ɗauki ran shi wanna zai ake garka kenan idan kuma ya fi kusa da kasan rahaman to mala'ikun rahama su ɗauki ran su ne wanna shitati na shita to shi ne da suka duba annan sallallahu ya ce sai gashi da ashibir taki ɗaya na faɗin yatsa haka ya shiga garin inda zai je tuban Allah ce mala'ikun rahama su kawo mishi ran shi to yana da alaka da wuri yana da alaka da mutane in kun karanta tarihin Uqbat ibn Abi Mu'ayt za ku ga yadda Abu Jahl ya ziga shi ya mutu a kafirci shine mutumin da ya mutu nan take sabai suka kashe shi a take a wurin ya kumbura ya rube ba tare da ya dau lokaci ba da aka zo za a dauke shi a sa a rami da an kama hannu sai ya yage ya rube haka suka rinka diban kasa suna mayarwa akan shi ba zai wa dauke shi ba suna dora sahara a kansa annan sulas ne zai tsaya kan gawansa kawai sai aka ga wahayi na sauka wa yau mai yu'addu zalimu ala yadayhi rana alkiyama rana ce da wanda ya zalunci kansa zai ciji hannunsa saboda nadama ya kulu yana cewa ya laitani kai cona ala wajaraina ittakhadtu ma'ar rasuli sabila da barriki ta farki irin na annan sulas sallan an ta wa'azi na ki daukan wa'azin nan na dauka zan tsawon rai ashe a haka zan mutu ya laitani lamma takhid fulanan khalila ya ce kai can shi ina ma da bai riƙi wani a matsayin masoyinsa ba da kan adallani an dhikr ya batar da ni daga wa'azi da ambato da akai ta Allah ce wa kana shaytanul insani khazula to kaga ashe da wuri mutun yana ma mutun tasiri yasa Allah ce la yatali lam attakhid fulanan haka Allah ya fara cikin suratul furqan kuma Abu Jahal ake nufi da sai Allah ce ya yatali lam attakhid aba jahalin amma sai aka ce fulanan wani saboda Allah maka ayan muhkama ce har a tashi alkiyama tana aiki duk wanda ya rike mutumin banza abokinsa suka mutu a banzance za su tashi a walakance kun fahimci magana to wannan yana da tasiri kwarai da gaske shine malam ke cewa kai mamakin mutane da yawa wanda raja'u alin anit tauba sun tuba amma suka koma ruwa wa nukisu ala ru'usihim suka koma akan kawunan su kansa a gurfani li ajli hadhihi almihna saboda wannan jarabawa da aka yi musu waya ga maka zaka aljanna ba jarabawa ai ba wanda zai je aljanna ba a jarabe shi ba to in ka tuba wannan jarabawan ta kuncin kai hakuri ka cinye ta wal ariful muwaffaq amma al arif wanda ya san Allah shine al arif al muwaffaq wanda kuma Allah ya datar da shi Allah ka samu ne ya alamu ya san cewa duk wanda Allah ya sa ya bashi ilimin sanin waye Allah kuma Allah ya datar da shi ya alamu wannan mutumin yana sane da cewa annal farhata lallai farin ciki was surura da, da jin daɗi, wallazza da asalin jin daɗi akan jin daɗi. Alhasila tana samuwa a tauba bayan mutum ya tuba daga, daga zunubi, kun ga ce aqib benin bai ce aqiba ba. Aqib ma'ana kusa ne, kana, ana ba zai daɗe ba Allah zai yayi. Shi ne ma'ana irin ƙarshe da ka an gama abin zai faru. Amma ka ce aqibut tauba zai ɗaukar shekaru ko na lokaci mai tsayi. takunu ala qadri hadhihi al-asra yana faruwa gurgurda wannan dan lokaci da abinda mutum ke samun kansa na shindin dadi fa kullama kanat aqwa wa ashad duk lokacin da ta zamto ta karfafa ta tsanani kanat al-farhatu wal ladha farin ciki da jin dadi shi ma akmalu zai zamto mafi cika wa atammu kuma mafi cika sosai to Allah ka ba mu ikon tuba gaba ta gaba hmm shine me al-istighfar neman gafaran Allah duk dalibin ilimin da zai tsira to yana yawan istighfari yana yawan istighfari ku duba barin faɗa muku wani abu malamai na cewa Allah ya yi alkawarin ba zai yi ma al'umman na azaba ba idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan a raye a cikin mu alkawari ne Allah ba zai mana azaba ta bai ɗaya ba sharaɗi idan ya rasu na kar ai mana azaba kuma dole zamto muna istighfari da aka ɗauke annan sallallahu sallam sai aka kawo mana istighfari wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim haka Allah ya faɗa Allah bai kasance mai yiwa mutane azaba ba alhalin kai kana cikin su a raye wa ma kana Allahu mu'adhibahum kuma Allah bai kasance musu azaba bayan mutuwanka ba wa hum yastaghfiruna malhalin su suna neman gafaran Allah to wannan istighfari al'amarin ta babba ne a cikin alkur'ani istighfari ta zo da ma'ananta na larabci shine neman gafaran Allah kun gane ko asalin istighfari kuwa shine a lulluba wani abu a rufe shi a rufe ga muke ce astaghfirullah ma'ana Allah rufe laifina rufe zunubaina an fahimci wannan ko yawwa malam yace amara Allahu ibadahu bil istighfar Allah ya umurci duk wanda ya san bawansa ne na gaske to ya rinka istighfari fa qala ta inda Allah yace wastaghfirullah wastaghfirullah kuma ku nemi gafaran Allah inna Allah inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne rahimun kuma mai yawan jin kai ne ga mu'mine a gidan lahira wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru minhu ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawan yin istighfari faqala ta yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu dan Allah ku ji hadisin nan wanda ya kamata duk mu'mini ya tsorata da shi yace innahu la yughanu ala qalbi lallai ni ana yi kun ga yughanu ya sauke lamba kasa ko yace yughaffa alaihi yughanu ala qalbi la yughanu ala qalbi ana yin rufi ko shamaki a zuciyata annabi ba annabi ba mena ma'anar rufi shi ne za ka ji imani yana rago yana ƙaruwa kun banci magana idan kika yi sallah su ba kan lokaci kika yi sallar dare kika yi azumi a ranar imanin ki ba da yake da ranar da baki shi ke kanki a ranki kin san jiya ba yau ba ne to laigano ala qalbi yace nakan ji rufi akan zuciyana wa inni kuma ni dinnan la astaghfirullah wallahi nakan nemi gafaran Allah fil yawmi a yi nemi a tamarra so ɗari saboda in samu kwaron yau wannan damu wannan ko ba komai yana nuna mana cewan idan baka istighfari zuciyarka za ta kife za ta zamto menene ma'anan kifewanta ba za ta ga gaskiya ba ba za ta yi sha'awan shi ba za ta zama mai dogon buri a duniya duk wanda dogon buri ya shiga ransa ya tafi ya gama abubuwa biyu idan mutum yadda suka shafe shi to shi da rahaman Allah sai dai idan Allah ya taimaka mishi tulil amali wattiba'il hawa na farko dogon buri dogon buri game da duniya ita duniyar nan dole zaka tafi kabar wani abu ba ka taba samun duka abin da kake so ba to sannan sai san rai sayyidina ali bin abi talib ya ce tulil amal shi dogon burin nan yunsil akhirah yana sa mutum ya manta lahira wattiba'il hawa shi ko san rai ya sudda anil haq zaka ga gaskiya ne ka kasa karbanta kana ganin gaskiya ba za ka iya bi ba an gane ko Allah ya mana tsari da duka biyu sannan kuma na biya nuna cewa ashe in ka ji damuwa ce ma yawa baka istighfari da yawa idan kana salata annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kana kana kana istighfari damuwa ba ta da matsuguni a zuciyarka na biyu wa'ada Allahul mustaqdirina bi inzalil matar Allah yayi alƙawari ga masu yawan istighfari cewa zai saukar musu da mene ruwan sama alaihim a gare su wannan damina za ta kyau wa ziyadatu quwwatihim sannan kuma zai ƙara musu ƙarfi an gane ko in kana so ka bi ƙarfin makiya to ka rinka yawan istighfari faqala sai Allah madaukin sarki ya faɗa ikhbaran an hudin yana ba da labari game da annabi Hud, annahu ƙawale da ƙaumihi cewa lallai shi ya ce ma mutanensa wa ya ƙaumi stagfiru rabbakun kuma ya ku mutane na ku nemi gafaran Ubangijinku sun matubu ilaihi sannan ku tuba zuwa gare shi, idan kuka koma gare shi kuka tuba, yursilis sama alaikum midiraran zai saukar da sama a gare ku tana kwarara ma'ana za ku samu mamakon ruwa, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum zai ƙara muku ƙarfi akan ƙarfin kun san mutanansa sune suke cewa man ashaddu minna quwwa ko wane ne yafi mu tsananin ƙarfi da wannan sai Allah ta'ala ya ce to in har kuna son ƙarin ƙarfi akan ma ƙarfin da kuke jin kuna da shi ku zamto kuna yin istighfari sai Allah ya ƙara muku akan wannan ƙarfin wato su malaman suka ce ma'anan yazidkum quwwatan shine zai ƙara muku zurriya za ku samu haihuwa sannan za ku samu jin daɗin rayuwa shine quwwa din ina fata mun gane bal mala ce kai bar magana wa'adahum bi ziyadati al-amwali wal banin ba a nan ma maganan kaɗai ta tsaya ba. Allah ya yi ma mutane masu istighfari alkawarin ƙaruwa da za su samu na dukiya da ‘ya'ya. Wa an yaji alalahun jannatin, kuma ya alkawarin zai sanya musu lambuna na ni'ima, lambun ni'ima ita ce aljanna, jannatin plural jam'i kenan. Fiha, wannan aljannan da masu istighfari da samu a cikinta, anwa'u thimar akwai nau'ukan ƴaƴan marmari fruits wa yukhalliluha bil anhari kuma ana keta tsakiyar lambun da wasu ƙoramu kun san yana kyau ko ruwa ya ratsa ta wuri shi ruwa dausayi ne duk in ya buri sai ka ji ni'ima a wurin ko daji ka shiga ga zaka mutu da kishi daga kanka sama kaga ina kaga tsuntsaye in ma ba a tsaye suke ba kalli ina suke bi duk inda kaga suna bi tonan ruwa yake kawai bi wurin ku tambayi mafarauta da da masu tafiyan daji za su gaya muku da kaga tsuntsu a sama in kaga tsuntsaye da yawa a sama wuri to akwai ruwa a area to akwai rayuwa a wurin akwai arziki to Allah ya alƙawarin zai zai iya keta waɗannan lambunan da da, da koramu aljariyatu wanda suke gudana bainaha a tsakaninsu Allah ka sa muna da rabo a ciki faƙala sai Allah ta'ala ya ba da labari da kansa ikhbaran an nuhin yana mai ba da labari game da annabi nuhu alaihi salam annahu qala liqaumihi cewa annabi nuhu alaihi salam ya ce ma mutanansa faqultu astaghfiru rabbakum kuma ni na ce ku nemi gafaran ubangijinku innahu kana ghaffara saboda shi ubangijin nan naku fa ya kasance mai yawan gafara tun kafin yau yursilis samaa zai aiko muku da sama shi ne fasaran baki da fari ko amma ma'ana ku yursilul matara kenan zai aiko da ruwa kalman as-sama a cikin alqur'ani tana zuwa da ma'anoni guda uku ko ta zo da ma'anan as-sama'us samawat saman dai sammai da muke gani inna fi khalqi sam inna fi samai wa fil amane fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun as-sama nan tana nufin wannan sama da muka sani na ma'ana Asama yana zuwa da ma'anar sakaful bait rufin daki kaman wannan da muke ciki. Man kana yadhunnu allan yansurahu Allah a gaba yace falyamdud bi sababin ila samai ai ila sakaful bait. Kun fahimta? Sannan as-sama yana zuwa da ma'anar al-matar shine ruwan sama kamar yanda yazo a wannan ayar. To yusili sama Allah zai saukar muku da ruwa a gare ku midraran wanda yake mai kwarara yalwatacce wa yumdidkum sannan Allah zai baku wa yumdidkum ma'ana Allah zai baku ya ƙara muku kenan ko bi amwalin na daga abin da ya shafi dukiya wa banina da ƴaƴa wa yaj'al lakum jannatin kuma zai sanya muku lambuna na ni'ima wa yaj'al lakum anhara kuma a cikin lambun ni'iman akwai koramu da zai sanya muku sune wanda ya fassara sa cikin suratul Muhammad mun sha fada sai da uku karkashin abin da ya shafi istighfari shine malici al-istighfar ka sani neman gafaran Allah bi idnillahi da izinin Allah inda kana istighfari yaftahu zaka ga yana bude maka man ghalaqa abin da ya rufe in kasuwa ce kunci a istighfari an gane ko in ba haihuwa alzanci istighfari Allah zai kawo dan abin da ya rufe an yi an yaki samuwa to istighfari yana samar da shi shine ma'ana abin da ya rufe din min masailil ilmi na daga ma matsalolin abin da suka shafi ilimi wa gairihi da wanda ba shi ba mutum baya ganewa sai yawaita istighfari yayi karatu bai zama ya rinka istighfari ko yayi bai fahimta bai rinka istighfari qala ibn abdul hadi ibn abdul hadi Allah ya masa rahama ya faɗa yace walaqad sami'tu walaqad sami'tu kuma haƙiƙa na ji shi ai yana nufin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace hakika ji Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah fi mabadi amrihi a farkon al'amuransa ya kulu yana cewa innaku wallahi ni dinnan gaskiya al'amari shine la yaqifu khatiri fil mas'alati la yaqifu khatiri fi fil mas'alati zuciyana takan tsaya akan wani abu wa shay al mas'al al mas'alati wa shay ko zuciyata takan tsaya kan wata matsala da wani abu wanda na kasa fahimta ma'ana wani abu kan tsaya mun a zuciya in ta tunanin ya zai yi in fahimci wannan abun me ake nufi da wannan ayan me ake nufi da kaza ne ta karanta ban gane wannan ba awil halatin lati tushkilu alayya ko kuma a wani yanayi da na karanta na gane karatun amma ban gane saƙon ba wani abu ya shiga mun duhu tushkilu alayya ya shiga mun cikin duhu in kasa fahimtansa fa astaghfirullah yace sai in ajiye karatun in koma ina neman gafaran Allah ta'ala wannan ko zan tayi alfu marra har sai nayi dubu kafin in dawo kan littafin kaga ja da bayan rago kenan ko yace nakan yi haka in ta tayi in ta tayi in ta tayi kawai sau na san in aka tsarkake zuciyar insha Allah za a fahimtar da ni sakon au aksar yace wani lokaci ma nakan iya fiye da so dubu au akalla ko kuma ko kuma bai kai dubu ba yace ba dai zan daina ba hatta ya shari hasadar har sai zuciya na ta ta faɗaɗa tayar wato na gane matsalan ilimin da ya shige mun duhu wayan hallu iska wayan hallu iskal ma ashkala kuma ya zamto abin da ya shige mun duhu ya warware ya zamto ya warware na fahimci abin da ake nufi malam yace qala malam ibn taymiya yace idan ne wannan istighfarin na samu matsala na kan tsaya in ta yi har sai ya warware min sai ya ce kuma wannan matsalar fada na ce muku ya kan faru da ni in kasa fahimta abin ta istighfari wa akunu idza ka fi suq wani lokaci haka yana faruwa da ni ma a kasuwa ne ina rumfan kasuwa zan samu wannan matsala yace sai in koma ta istighfari yanzu kuma awil masjid ko kuma wani lokaci a masallaci kun ga nuna malamai suna sana'a kenan awid darb ko a yayin tafiya awil madarisa ko kuma a makaranta ya ce ko dai wanne ne daga ciki la yamna'uni dhalika min adh-dhikri wannan baya hana ni in yawaita ambaton Allah wal istighfar da neman gafara ila anna la matlubi har sai na samu abin da nake nema mu yanzu ma shagunan da sun zama wurin cin naman mutane ko ba haka bane eh ka rasa mutuncin mutane ake sayarwa ko kaya a kasuwa wata kaje na lamu je shagon wancan ne ba kuma siyayya za ta ba munafuka ce za ta je kai amebo ne za ta je kai gulman wance za ta kai na wance za ta kai na wance abin kenan kuma sai kin muta dinga ɗiban sallanki ana bata da azuminki shine hadisin al-muflis ai na sayyul muslim hadisin abi huraira yukhadhu min hasanati la danki za ta ɗiba dole kika zaga da sallanki za a biya ta ga haka nan mutum ya so ya ta zagi da yawa ko ko wanda ya bigi wani ko ya ci dukiyan wani da zalunci da sallah da azumi ake biya annabi sallallahu alaihi wasallam ce in har sallan da azumin suka kare wala tanama Allah ya kiyaye irin wannan sallan da mu muka yi ai sai dai neman gafaran Allah ke yanzu ki tambayi kanki tsakaninki da Allah ba sai kin gaya mana yaushe kika yi hankalin da kike tsaye da sallah shekaran ki nawa kina wasa da sallah kan ki hankali ki tsayi da ki hankali da ki ga kin zubar da shekaru masu bala'in yawa wallahi shi yasa ku yawaita na filfil wai kika yi hankali kin san sallah abin kiyayewa ne wai da gaske baki wasa da sallah Allah wata sai ta haihuwa uku tana nan a watsi ƴaƴanta uku a ƙasa ma ba ta hankali ba ba ta kiyaye sallah yanda ya kamata ana samu ana samu kuma sallan ma yaushe ne kika iya irin sallan da annabi ya koyar kuma shi ma kuma kin ji inda giza ke saka to kuma wai duk kina da wannan matsalan kwama talan kuma kin je kina kina idan kina kan wasu ina ruwanki da su ina ruwanki da wata ki rayuwanki mana ce nata an alkhairi ya da ku alkhairi ya da ku kun rabu me ruwanki da mutane ko duk in ka sa ido a rayuwar mutane kai ba za ka tsina na komai a rayuwarka ko gane ba mutum bai tsina da komai a rayuwar shi in ya sa idon shi akan rayuwar wasu wallahi ba zai tsina da komai ba shi sai dai ga wasu na ci gaba shi ya dinga ci baya kenan Allah shiryar da mu al-mabhasu thalis bincike na uku bincike nawa dama malai ce zai littafin ka dade bincike nawa ne goma Allah mai iko sun kai sai ya faffasa su to shi kenan muje alwabhatu salis bincike na uku da baba naku ne akwai to ai kafin mako shigan da ga bangon nan ga kofar nan shine rubuta amma fasfa iri ɗaya ne eh Allah sarki hajiya wai wai na ba na nago nago bari ne bugun Najeriya ne na Saudi yawa ai ke dama wake bari ta kwana matsalar kike yanzu na Saudiyan shi nazo da su daga Madina ba su da yawa kilon kayana ne ba zai iya ɗaukowa ba kuma kuɗina ya ƙare da yana da kuɗi da na sa su a kago na turo to lokacin gaskiya ba ni da kuɗi sai na ɗibo waɗanda zan iya sa a cikin kaya da na zo sai na ba ɗalibai na da za su yi sauka alfaruk islamic academy ɗaliban da suka yi hadda suka muka yayansu su saboda su na zo da littafin to sai ɗan rara sai na ba ‘yan ajin matan aure da wasu daga ciki to shine dalili insha Allah wata ranar Allah da za a samu wanda kowa zai samu Bincike na uku da malam ya akan ladubban da ya kamata ɗalibin ilimi yake da su wafihi a cikin binciken akwai na farko birrul walidain. Babu wannan anaki ne? Ba irin wannan, in ga bayan wannan. A'a, page cikin. Page in nan juyo page yawwa to nan nake. Eh, akwai ai ba za a yi miki coge ba hajiya. Wanda ya miki coge a makarantar da ai ya kira ruwa. Hmm? to ka sai mun fanka fa yana cikin ni'ima wanda ya taba ta sai da karfi na ya kare ko Allah ya ba mahaifiyarki lafiya bincike na farko yan uwa shine birrul walidain biyayya ga iyaye duk dalibi nagari da zai ci nasara to za ku ga yana yana nagarta ga iyayensa albiru shine nagarta in dai mutum zai albarka to zaka ga alakan shi da iyayensa tana da kyau duk wanda alakarsa da iyayensa ba ta da kyau to wallahi ya kwana sani yana gini akan iska ne duk iliminka sai ka tozarta a duniya duk iliminka in kai ne littafi wurin ilimi da hadda wallahi in dai alaka da iyaye bai da kyau to ba za a yi nagarta ba za a lalace za a lalace me yasa saboda duk alkhairin da ka samu a duniya sanadiyan su ne kun fahimci magana duk abin da ka zama ta su ne da Allah bai so ya sanya su ba da ba za a ji labarinka ba sau da haka su ne mafarin alkhairinka kuma sai da suka ci bakar wahala sannan waje ya san da kai da ba su daku ba da ba za a ji ka a waje ba an fahimta to wannan ko biyayyan hadda waɗanda ba musulmi ba a cikinsu a duniya ƙwarai da gaske hadda waɗanda ba musulmi ba duk wanda ya sai na da iyayen da ba musulmi ba ne kar ya kuskura a yanke musu wutan nefa bai biya ba karya kuskura suna kwanci asibiti bai biya maganin su ba karya kuskura su kwana da yunwa ba su ci abinci ba ko za su je coci ce aleluya ciyar da su haƙƙin su ne kun ji abin bambara kwai ko raƙumi a kabat shine gaskiya inda kaɗai Allah ya ja layin shine wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun wala tuti'huma in sun ce ne zo kai shirka to nan ne lakum dinukum yadin kai naku innawa amma dai a kyautatawar rayuwa wajibi ne kai musu sutura ka ba su abinci kakka bari su walakanta ka kama musu gidan haya ka biya musu lalantarki duk abin da za su yi in Allah ya so su da shari'a wata rana za su shari'a in ba su shari'a ba kai ka sauke naka sauran su da ubangijinsu an fahimci wannan yawwa sai na biyu shine silatin rahim sadar da zumunci ana gane mutum yana da nagarta idan yana sadar da zumunci da ‘yan uwansa wanda mahaifa ya haɗa su. Na uku shi ne duk ɗalibin ilimi da yake so ya ci nasara dole ne sai ya rinka ƙaza'u hajjatin nas biyan ma mutane bukatunsu ko da shi zai takura a wasu lokuta. Wannan babin yana da wahala ko? To mu je. Wannan. a wannan bai ciki la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq idan suna shan giya ba za ka sai giya ka kai musu ba waɗancan abubuwan da na faɗa su darure ne an kunkula abubuwa ne waɗanda an ba su rayuwa ba ta yiwuwa kun fahimta mutum ba zai rayu ba abinci ba ba zai rayu ba mazauni ba ba zai rayu ba sutura ba so su ne waɗannan su ma in bukata ta kai suna bukata ne kai za ka iya yi musu amma duk wani abu da zai tarayya cikin sabon Allah a musulmi ma baka yi mishi balle kafiri an fahimci maganan eh baya daga ciki Allah ya sa mu dace birrul walidain nagarta ga iyaye Allah ya haɗa haƙƙinsa da na da na iyaye a wuri ɗaya za mu gani mala ya ce birrul walidaini yi ma iyaye biyayya min ajallil a'mal yana daga cikin manyan ayyuka da Allah ya umarce mu da su so ila nabi sallallahu alaihi wa sallam an tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi haka ce da shi ayyul amali ahabbu ila Allah ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wani aiki ne ya fi soyuwa a wurin Allah, wani aiki Allah ya fi so, ƙila, sai manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Assalatu ala waqtiha kiyaye sallah a kan lokacinta, ba abin da Allah ke so kamar wannan a cikin ayyuka na ibada ko? Ƙwala, sai aka ƙara cewa da shi summa ayyu, sai kuma wanne? Ƙwala sai ce summa birrul walidaini, sai kuma nagarta ga iyaye. in dai kana so aikin da ya fi soyuwa a wurin Allah mai ke nufi mutumin da Allah ya fi so saboda aikin ne zai amfana ko mai aikin mai aikin to kaman ka ce wani mutum ne Allah ya fi so sai a ce mutumin da ke tsaye da sallah akan lokaci sai kuma mutumin da ke ma iyayensa mene biyayya wata ruwayan ta zo da da uku ne kuma ya nuna cewa mutane daban-daban ne suka yi tambayan wani ya zo ya tambaya annan su lasu ya kalle shi ya ga wannan bai da ƙwarin jiki sai ce ka kiyaye sallah as-salatu ala waqtiha da wani ya zo ce ayyul a'mali afdal ko ahabbu ila Allah ji shi sadauki yace al-jihad fi sabilillah dauki takobi wannan wannan shirgegen katar shiga gaba mu tafi kun fahimci magana ma'ana hikima ana ba kowa aikin da ya dace da shi yanda wannan jihadi zai kai shi aljanna wancan ma sallah za ta kai shi kun gane yana daga cinyalwar rahaman Allah to sai malam ya ce ga wata matsala mai muhimmanci wallahu qarana haqqahuma bi haqqihi Allah qarana ya hada ya gwama ya jona haqqahuma haƙƙin uwa da uba bi haqqihi da haƙƙinsa shi Allah kansa Allah ya hada haƙƙin shi da nasu ma'ana duk wanda bai musu bato bai sauke na Allah ba kun fahimta falahu subhanahu al'ibadatu wal ikhlas ta yanda shi Allah maɗaukakin sarki nasa haƙƙin al'ibadatu ka bauta mishi, wal ikhlasu kuma kai bautan domin Allah, ka tsantsanta bautanka. Walahuma su kuma iyaye biyu haƙƙin sun husnun ri'ayati, kun ji magana na, husnun ri'ayati kyautata kulawa, ri'aya kamar raino ne ko, kamar kiwo, kyautata kulawa wal ihsan da kuma kyautata musu daga cikin kyautata musu malamai suka ce hira da su ma yana ciki hira da su yana ciki yana daga cikin haƙƙin iyaye ka sa su farin ciki kai hira da su su ji daɗi a ransu har sai in su sun ce tashi ka tafi ko kuma kai kaga alaman yanzu sun dasa ɗan takura sai ka tafi wannan ma haƙƙi ne sai na bakar haka yake ma iyayensa kuma duk wanda ke da tsofaffi zai zai shige ni akan wannan yanzu mahaifina wani lokaci in abu yi yawa ko zan tura kuɗi kan nan sai ce a ban bukatan kuɗi yanzu fuskanka nake bukata kun fahimci magana hakan ni dai kan mun haka kuma za mu rabu yana kuka to kaga wannan na nuna maka cewan ashe ba wai wani zai ce to ai mu wallahi ina kula da su na daukar musu security na sa musu sola da generator kai ma aukaci kai ka tuna ka tuna matakkan baka ganta ba ya kake ji matarka wadda a nan ka haɗu da ita kuma goban nan tana iya juya ma wa ce ma balbalin bala'i ta kama gabanta su ko ba za su taɓa maka haka ba ɗazu ne postin wani hoto ban san ko kun ganshi ba wata damisa da ta kamo biri ta mace ta sha ƙoƙuwan a wuya ta kashe ta ga ɗan rungume a cikin uwar da aka kamo tana baki amma ɗan na riƙe da uwarsa to wannan shine misalin uwa a duniya duk duniya ba wanda zai iya rufa ma asiri kamar mahaifiyarka ita ne mai shanya duk wani musiba saboda kai ka tsira to kuma a ce yanzu mutum ya taso don Allah su ba abun kulawa ba ne ai wallahi tallahi in ka san kana da iyaye suna raye ko sun mutu ka roki Allah kai kafin ka mutu Allah ya sa kai musu wani abin da insha Allah sai ka ji ka natsu a ranka shine abin da zaka yi an fahimci wannan sau da duk abin da ka zama na faɗa sanadiyan su ne to Allah ya ce mallai ce haƙƙin su kyakkyawan kulawa da kuma kyautatawa da kyautatawa wani lokaci yana da kyau ma ka fahimci su me kyautatawa a wurinsu don so da yawa akwai sanda za ka ga kai abin da za ka yi shine kyautatawan su a wurinsu abin da bai kai shi ba shine ma kyautatawan zan muku misalin wani mutum da sani shi ma dan zariya ne sunan mu ɗaya da shi dattijo ne ma da shi anan federal secretariat zai tafi zaria sai ce har zai wuce sai ce min kap ai dole ya koma cikin gari na ce me ya faru ya ce sai ya je ya shuga rabin buhu sai na ce me yasa ya ce a'a akwai inda dole zai je ɗauko ya siya dole je ɗauko shugan nan na ce me yasa ya ce kaga kuɗi ne nuna min kuɗi da yawa ɗari biyar biyar da yawa ya ce mahaifiyata zan kai ma amma duk kuɗin nan bai kai mata sigan nan da zan kai ba saboda kullum in ya je ce zai fita sai ta ce dan Allah kai kokari ka dawo kan sigan nan ya ƙare ban so da safa yara su zo na shan koko babu ita arziki a wurin ta yara su zo inna a sa mun shiga ta ɗibo a cokali ta zuba yaro ya fita ita wannan ya ce yanzu duk kuɗin nan da zan kai ita bai dame ta ba wannan sigan ya fi kuɗin kaga a cikin kuɗin in ma ba ta kuɗi ta saya ba ta so ita dai a ga shuga ya shigo da tijuwa to sai ka kiyaye irin wannan wani in ya ce lemu yake sha to ko nawa za ka ba shi ka sai lemu ka je mai da shi kun fahimci magana to yana da kyau wani yana daga cikin kyautatawa da kula da abin da da kula da abin da suke ciki Allah ya ji kan waɗanda suka rasu kuma ya sa a gama da wanda suke raye lafiya Allah ta'ala malam ya faɗi haƙƙin su ya ce a haɗa ne Allah ya gwama ko to sai ya ce Allah madaukaki ya ce ma'ana zai kawo mana inda aka gwama haƙƙin wa abudullaha ku bauta ma Allah wala tushriku bihi shay'a da dai ku kuskura ku haɗa shi da wani komai kankantansa ko wane ne wa bil walidaini dangane da iyayenku biyu kuwa isanan ku kyautata musu inda ni Allah kuna so nima ma da cikin aminci gaba na biyu dai shafi kyautata ma iyaye shine birrul walidain kun ga kyautata ma iyaye khuluqul anbiya dabi'an annabawa ne tun kafin mu fararen hula wa da'abus salihin kuma dabi'a ne na mutanen kirki duk kirkinka a wajen ma kyautata ma iyayenka mutumin banza kake na rantse da girman Allah duk yanda kake kyauta kai kaza kai kaza in dai iyaye ba su samu ba su rabauta to har yanzu baka yi ba baka yi ba abin da kai kai ba abin yabo bane ma abin suka ne kuma wallahi ana samun wannan da yawa a rayuwar wata billahi allazi kanta ba uwarta a tamfade ta ba kawanta biyar eh a kuna shakka ne ai ko kun ce ba haka ba ma ƙarya kuke kuka ban taɓa cewa kun ƙarya ba amma yau zan iya cewa ba wanda bai san wannan ba wani wallahi kafin mahaifin shi ya more shi dubu goma abokin shi ya ci dubu hamsin a jikin shi mutum nawa ne ke sai ma aboki mota sai mai gida uban shi na can cikin sauro gidan ƙasa don walakanci don walakanci mutane ha bari ka shiga jarabawa ka gani za ka gane waye su dan kana da shi kaga mutane a jikinka wallahi kana ba su ne wallahi ran da ka shiga jarabawa ba wai ka kasa ba ya dan cije to sai wani da wani zai tsaya da kai in kana da ɗari idan hudu sun tsaya da kai wallahi kana da abokai salihai duk watsewa za su duk watsewa za su ga an cika gidanki ana kaza ai wancan aminiya aminiyan nera dai kina da nera kallu wance ai ta fi ki nagarta ke kin sani ta fi ki imani da ba ta da kuɗi wa ya je falon gidanta wa ya kai mata gulma wa ya rinka rike mata jaka wa ke asin asin da ita kuma ke kin san ta fi ki imani ku fahimci mutane ba wallahi wanda bai fahimci wannan rayuwar ba yana cikin matsala haka mutane suke haka suke shi yasa idan kana so ka more ma duniya babban abokinka ya zama ayyukanka na kwarai shi ke ne hatimul asam da ya tambayi ɗalibinsa haka ya ce ya ce ƙasahibta ni mudda ka zauna da ni na tsawon lokaci tsawon lokaci fa ma za ta allamta me ka koya a rayuwa da ilimi babban malami ne cikin magabata sai ya ce samani masa'il na koyi matsaloli manya guda takwas ya ce subhanallahi kai tsawon rayuwa da ni abu takwas ya ce eh ya ce to faɗo su ko in ji inda yara in gyara mu sai ya ce na farko ku ji shi kaɗai zan faɗa mu nazartu ilan nas na zauna na kalli yanda rayuwar mutane yake a jiya da yau da yanda suke hulɗansu fa'ida kulla shakhsin sai naga duk wani mutum a duniya lahu mahbub yana da abin da yake so yana da wanda yake so yana da wanda ya liƙe ma yana da ƙawa yana da kaza walakin idan hatsilanin idan wasala ilal qabr idan yau aka ce ga wanda yake sannan ya jingina da ƙasan kabari faraqahu mahbubuhu sai in ga mai son nashi ya juya rabu da shi bai sake koma ko ta kan ƴaƴan shi balle gidan shi in kaga ana rububun matanka kuɗi ka bari ko tafi gwaggwan buri muni za a zo haka ne haka ne amma ko ba ƙuraishiya ne da talauci sai dai ta gama gantali wasu ma sai dai su nemi su fasikanci da ita haka rayuwar take gaskiyar Najeriya kenan ko kun ki ko kun so shine gaskiyar magana ko muna faɗa saboda gyara ne haka rayuwar ta koma yace faj'altu mahbubi sai na sa ni duk duniya abinda na fi so fiye da kowa fiye da komai hasanati su ne kyawawan ayyukana duk inda za ka zo ka ɓata min ibada sai dai mu ɓata da kai me yasa ya ce da ya kuna ma'iya fil kabir don na san aiki na da shi zan shiga kabari don haka so su ƙi ko su so shi ke nan balle yanzu da ake wahalan gane masoyi wallahi wanda zai maka dariya kana juya munafiki yake baki kirin wulik bakin munafiki amma shi yafi kowa ya sakin fuska da shiga da fice da sani yanda zai da baibaye yake ki kasan wasu haka mutane suke Allah ka shiryar da mu to dan haka nan shine mallan yace a gidagarta ga iyaye dabi'a ne na mutanen kirki hali da'bu salih halin mutanen kwarai ne Allah ka sa mu a cikin su qala ta'ala Allah madaukaki ya fada fi wasfi nabihi yahya a yayin da yake siffanta mana annabinsa yahya yace wa barran biwalidayhi annabi yahya yana da tsananin nagarta da da'a ga iyayen shi walam yaku kuma bai kasance jabbaran asiya jabbaran mai girman kai asiya mai yawan sabo ba annabi ya bai da girman kai baya sabo wa qala an isa sannan ya gaya mana dangane da annabi isa ya ce wa barran biwalidai biwalidati kuma ni na ci an ce walidaihi an kawo ya haya saboda yana da uwa da uba annabi isa kuma mun san haife shi babu mahaifi ko wa barran biwalidati kuma ni mai tsananin da'a ne da biyayya ga mahaifiyata walam ya ja'alni kuma Allah bai sanya ni jabbaran mai girman kai ba shaqiyan mai san sabo mutumin da ke san sabon Allah shi ake ce mashaqi na uku shine birrul walidaini sababun fi tafrijil kurbat nagarta ga iyaye dalili ne da ke yaye mutum bakin ciki wallahi ni na yadda da wannan in duk duniya ba su yadda ba duk abin da ya cije mahaifina nake zuwa in samu wallahi ma addu'a da ƙarfin gwiwa nake fita kuma sai in ga buɗe daga Allah kuma na tabbatar in wani ya kamanta wannan shi ma ya ga haka kun gane ko eh to biyayya ga iya dalili ne dake kwaranye ma mutum bakin ciki masu yawa kurbat bakin ciki bakin ciki na damuwa da ake cimma to in iyaye suka aka yi musu da'a ana samun wannan a dinka musu tufafi a ciyar da su a yi abin da za a yi shi fa wasu wasu iyayen fama ba su ba su kai tsaye suke so kai ma ba musamman iyayen tsofaffi mata zaka ga wata kanwanta ne Allah ya jarabe ta da so ina da aboki amini na shi mahaifiyar shi in zai dauki wannan abin ya kai mata kanta karba sai ta tambaye shi ka kai ma wance kannuwar ta ce uwa ɗaya uba ɗaya wance din ce in ba zai isa ba ka kai mata ni in ka samo kai mun tana tsananin son kanwanta ko a uwar daka take ba ta iya zama ita tana falo sai ta ko dai ta kira ta ta shigo ciki ko ita ta fito waje na dade wanga har ina tausaya musu wani riga wani mutuwa har yanzu suna nan dukkan su sun tsufa suna nan unguwar sarki wallahi dukkan su sun tsufa mutanen kirki to wasu iyayen zaka lura da wannan zaka ga in tana son wance ga yanda take da yar uwanta to yana daga ciki wani lokaci kawai ka je ka gaida wance kawai ka kira mahaifiyarka a waya ga na a wurin wance ne na zo gaishe ta ku gaisa to wannan daɗin da za ta ji kai ma sai Allah ya faranta maka nan da shekara ashirin masu zuwa. Eh, Allah na ajiya, Allah yana ajiya. Za ka yi aiki yanzu gashi ka ji daɗin amma ba a saka ma ba sai nan da shekara sha bakwai sai naka ɗan ya taso, sai naka ƙarfin ya fara ƙasa, to sai kuma Allah ya bayyana maka nagartan da ka yo a baya, sai kuma ya taso a lokacin. Allah kai mana irin wannan. wa tanazzulul barakat biyayya nagarta ga iyaye yana saukar da albarka masu yawa wa ijabatud da'awat kuma yana sa Allah ya karbi addu'an mutum anan na taba gaya muku waisul qarni kun tuna kissan shi waisul qarni wani tabi'i ne shi ba sahabi bane annabi sallallahu alaihi wa sallam yace masa sayyidina abakar akwai wani zai zo bayan na rasu sunansa uwaisu daga ƙasan yaman ana masa lakabi da alƙarni idan ya zo za ku haɗu da shi bayan ni na rasu ne in ina raye ba za ku gan shi ba ya zo daga ƙasan yaman kuma bawa ne yana kiwon mutanen yaman dabbobinsu sanda za ku gan shi a bayan hannun shi akwai tabo tabbai a bayan hannun shi na warkewa daga ciwon ƙazuwa kun fahimta ya ce talaka ne amma da kun gan shi ku ga fasa habbai ne ba da kun gan shi ku sa ya roƙa muku Allah gafara saboda da ya yi addu'a Allah yake karɓa ba ta ɓata lokaci, dalili kuma shi ne tsananin kyautata wadda yake ma mahaifiyarsa. Haka annan sulasula ya gaya musu. Annan sulasula na rasuwa sai na abubakar ya tashi tsaye wurin neman uwaisu, tun da ya ce ba za su gan shi ba sai bena, to shi ke nan sai na abubakar shi ma bai tsawon rai ba sai ya rasu. Sai na Umar ya ce, a ba an ce daga Yaman yake ba? Sai da aka zo aikin hajji ya ce, ina mutanen Yaman? Suka ce, ya ce, a fikun uwaisu? da Allah akwai wani mai suna Uwaisu a cikinku? Suka ce, ka, Uwaisu suka tamba waye ministan Abuja wane ne ministan matatan mai? Sai ce, a bawa ne suka ce, to ai, zai mana wahalan ganewa nan mu ne Yaman duk abin da kake so ya mera mumini za a yi maka, nan duk manyan Yaman suna nan gurin, ba yana ai maganan bawa. Sai ce, wallahi ba za ku iya ba, ku dai ina yake. Sai suka ce, ba mu gane shi, bai ce alƙarni, suka ce alƙarni, a to mun gane shi. suka ce mun kamo hanya za mu zo da shi zai zo aikin haji ku ji fa kaman fa ya hau jirgi yana bodin yana bodin zai hau jirgi sai aka ce ga mahaifiyar shi nan ta kwanta ba lafiya sai ce ya fasa zuwa aikin haji zai zo ya jinyar mahaifiyar shi an wata ne suka ce da Allah ku kira anti ta zo ita ta yi gaba nan mata addu'a Ka'aba in ba sa abu duk haka zamu kun fahimta? Alantana hajiya turka sha, don't worry fa ai akwai onkul ɗinki suna wurin. Onkul, onkul bado suna wata makaranta. Kun fahimta ko? Shi ne sai annabu sallallahu alaihi sai ya sai na Umar ya ce da su, to daga yanzu dukan ku shigo Yemen da Allah sai kun zo da Uwais. Ku taho da shi. Suna zuwa a zuwa na gaba sun zo da shi din sai da Umar ya ce a fikum uwais da Allah a cikin ku akwai uwaisu suka ce kai amirul mu'minin duk duniya fa kai ake saurare muna so mu faranta maka ka faɗi me kake so nan Yaman din ne gaba ɗayan ta ba talaka sai ce ba za ku iya ba ni dai ku nuna min suka ce to ai bawa ne yana mana kiwo kun ga suna ta tabbatar mai da siffan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai suka ce a kira shi ce ina ku nuna min ku gaya min inda yake haka ce yana cikin raƙuma ya ce ina zuwa ji sai na umar ya ce na gan shi ya suka sanda a ƙasa kamar yadda ya mu fulani ke yi ya jingina da ita ya ce kawai sai na ga tabban ƙazuwa a bayan hannun shi ya ce kan shi na kan sandan na ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ce wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ce ba Allah ya sunanka ya ce uwais ya ce ban da uwais a kone suna da ya ce alƙarni ya ce kai ne uwais alƙarni ya ce roƙa mun Allah gafara bai ce ka roƙan mu a screening ina ce minista ba ba bai ce ka roƙa min kaza kasuwa a'a roƙa min Allah gafara sai na Umar fa dake magana wahayi ya saukai maimaita maganan shi wai shi ke ce mu wai sai roƙa mai gafara sai wai sulkan ya daga hannu ya roƙa mai gafara sai ce to ni yanda kai ka matsa min da tambaya kai kuma kai waye bai san shi ba yace ni ne Umar yace duk duniya Umar ɗaya ne Ibn al-Khattab ya ce ana ibn Khattab ya ce amirul mumin ya ce a umar ɗin dai in ke ne suke ce mm yes mahaukaciya kafin ke wata ta yi kuma an jima za a kifar da ke a ɗora wata kun banci magana ko ka ce of course ko ɗan boko sai ya ce haka dai suke cewa amma umar ne ɗan khattabi ya ce ni zan roƙa maka Allah gafara kana kai duk duniya yanzu kai take saurare sai na umar in ya ga hadari a saman ya wuce bai ruwa ba sai ce ahab tabi da zaka kai ruwa in ka ga dama duk inda ka zubar da ruwa wallahi sai arzikin shi ya zo na wallahi ko dai ka zubar ma musulmai dole su bada zakka ko ka zubar ma kafirai da karfin takobi in suka tashi sai mun kwantar da su mun karbo shi kun fahimci magana yace duk duniya ne kai ake saurare sai yace kaji kaji abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana game da kai sai fashe da kuka yace don Allah kar ka gaya ma mutane dan kar su mai da ni boka sai dan na da gudu ya bace sai na Umar bai ƙara ganin shi ba kar ma a ce a sashi a cabinet din gwamnati ya gudu akwai darussa masu yawa wata rana a fusar da darussa a kissan shi yana da abubuwa masu dama waisul qarni Allah ya sa mu dace to dan haka na hudu ne zamu tashi ko mun gama na uku a'a ba mu gama ba wa ijabata da'awa shine kai mu ga amsa addu'a dalilin wannan kissan waisin da yasa na tana na ga muku shine Allah subhanahu ya ce Allah na karba addu'a shi ne saboda me biyayyan da yake ma mahaifiyarsa an rike wannan don haka in kin san kina da mahaifiya to aljannan ki buɗe yi da gaske wallahi wallahi mu ga mun nan da za a amshi abin da muka mallaka ta dawo da mun so mata tafi shekara 19 a ƙasa wallahi kina da uwa rike ta hannu bibbiyu karki gaji karki gaji yanda bata gaji da ke a ciki da wahala ba yi ta tayi ke ma za a biya ki ba a sa ba wahala kike ba Allah ya shirya mu kuma ya mai 'ya'yanku albarka wa bihi yansharhu sadr da biyayya ga iyaye ne kake samun yalwan kirji kwanciyar hankali duk duniya duk wanda zai ce ma je ka ka gani in ba iyayenka bane ce mai yayi a banza su ne kadayin suka ce zaka gani to duka ka fashe da kuka ka nemi gafara dan wallahi sai ta zagayo nasu ba ta fadi amma in dai iyayenka sun ce Allah yayi albarka to duk wanda zai tsine in dai ba kai kai zalunci ba ya dade bai tsinuwa ba in dai kai kai zalunci to nan ne matsala wa yatibul haya da kyautata musu ne rayuwa take dadi qala abdullahi bin waqidin al-harawi wannan tabi rahimahullah magabaci daga cikin magabata abdullahi bin waqid al-harawi Allah ya masa rahama ya ce la tajidu aqqan malaka taba samun mai saba ma iyaye ba shine aqqan malaka taba samun mai saba ma iyaye ba illa wajadtahu jabbaran shaqiyya face sai ka ganshi mai girman kai da saban Allah kuma wallahi gaskiya ne in yau ka san wani wanda ke saba ma iyaye shi to bai ganin kowa da gashi a to wanda bai girmama iyaye ba waye isa wurin shi sai dan Allah ya tashi lallasa mai kaya a hannu ya fitine shi da matar da ta dinga azabtar da shi kuma a jarabe shi da santa kaga kenan. watala sai ya karanta wannan aya yana mai kafa hujja da ita wa barran bi walidati Allah ya sanya ni ne in zamto mai tsananin da'a da biyayya ga mahaifiyata walam yaj'alni Allah bai sanya ni jabbaran mai girman kai ba shaqiyan mai son sabo mai yin sabo kun ga sai nuna cewa ashe inda bai ma mahaifiyar biyayya ba da sai ya zamto mai girman kai kuma mai saban Allah na hudu me kake cewa lokaci ya jama a ɗaya da nan da minti bakwai kai ni ba sun ba haushi yau kai ni wallahi sai na je karshe wannan insha Allah a tashi su yanke din bai musu ba na hudu birrul walidain na jiya ban ji dadin tsayawa bane jiya ma biyar yau biyar birrul walidain yakunu bi ta'atihi ma fi ghairi ma'siyati Allah mai tambayan ko iyaye za su za iya siyan mata giya kina ji ga amsanmu birril walidaini yi ma iyaye biyayya ya kunu ana yin shi ne yana kasancewa ne bi ta'atihi ma ta hanyar yi musu biyayya fi ghairi ma'asiyatillahi a cikin abin da ba saban Allah bane giya ko saban Allah ne wa khabd janahiz zulli lahuma da kuma sauke fuffuke na kaskanci a gare su su taka kayan da suke so dinda za su fada ma magana da iyaye da miji duk sanda suke fada ba a ba a magana shiru ake yi in ma kasar ranka ya baci to dukar da kanka ƙasa kasu ga idanka da ta murcike kai kun fahimci magana saboda ana samu wannan jarabawa in za su tsufa wani za ka ga salin alin da ya fara tsufa zai zama faɗaci galibi yawanci haka ne wani kuma tsufan shi da shiru yake zuwa wani ya tsufa galibin mutum yana girma ga shirun shi na ƙaruwa da ka haura arba'in ka fara sallama ma hamsin sai ga ba komai ma kake iya faɗa a kai ba sai dai wani kuma in ya gado ne to ina ruwan charkwai sunan wani wani shi in bai fitina ba shi kenan da an ga mutum sai a fara darewa ba daɗi to in an jarabe ka da irin wannan ka yi haƙuri wasu iyayen suna da naci ko sannan kuma idan an fara sai mantuwa ka faɗa musu yanzu an ji masu manta a ce maka yaushe ne ma kaza yanzu mahaifina ya fara shiga wannan stage sai yi magana shekara casa'in ba biyu sai ce in umar me kace ma ɗazu in ce aika na ce to haka ne sai mu ci gaskiya ni ma ce abin nan ka tuna kan ce ai na ce ma kaza sai ce to shikenan haka za a yi ta yi wani datti wani dattijo suna zaune da ɗan shi ya kira da ya ce zo ya ce zauna ya zauna sai nuna mai katanga ya ce wancan menene ya ce baba tsuntsu ne sai ya ce to sai sai ce wane ce nace menene wancan ce ai tsuntsu ne baba na ce ma shiru sai ce anya ce wane ce meye wancan ce kashi baba tsuntsu ne tsuntsu ne na faɗa maka baba sai ce haka ne suna da kata a ce baba tsuntsu tun kai tambaya ce na ce tsuntsu ne baba sai ce a nan gurin muna zaune da kai kana yaro tsuntsu ya sauka a can so talatin da shida ka tambaye ni na baka amsa ni yanzu so uku na tambaye ka a na hudu kana mun faɗa ya ce a wannan katangan so talatin da shida ka tambaye ni amma shi tambaya a na hudu ya kasa kuri ɗan bana kenan shi ya sa kawai ka yi don Allah ka kuma roƙi Allah shirya maka amma wallahi nan ka haifi ‘ya'ya goma biyu suka kula da kai kai mai arziki a goma biyu suka kula da kai to kai mai arziki ne wallahi yana wahala eh mutum ya haifi ‘ya'ya ba malamin daura ya faɗi wannan magana ya kamata kun ganta ya ce mutum na haifan ‘ya'ya goma har talatin amma kuma shi sai ka ga mutum goma sha biyar sun taru sun kasa ɗaukan nauyin shi ana to ke ki rinka biyan kuɗin wuta ni zan ɗan rinka kawo kaza ni zan sai gas ni zan wai jone-jone shi kuma aka yi riko ku gyam hayyar kwarkwashe ƙasa. Allah ka ba mu ikon kyautata musu sai na gama wannan gaban fa kai hakuri janah min rahma wa atfan da tausayi wa sidqil hadisi ma'ahuma da gaskiyar magana tare da su wal ihsanu ilaihima da kyautata musu wa daf'i sunufil adha anhum wa daf'i ka rinka tunkuɗe sunufil adha nau'ukan cutarwa kowace iri an huma gabarinsu yanzu ba damina ta zo ba jeki akwai inda ke zuba a gidan nan anya ba inda iska ke shigo ake cutar da shi aika ai masa labulai a toshe wuri kaza ayi kaza sanyi na zuwa siya bargo siya rumhita kaza mosquito net kaza duk wani nau'in cutarwa ina da abokin da ya siyo generator a nan unguwar dosa wallahi mai tsada har za a haɗa generator ne tana mahaifin shi bai da shi kuma mai dugur mahaifin yake haka yi biya kudin mota tun daga na aka dauki janareta na aka kai ma mahaifin shi na ce mai kai ko ba za ka tabe ba yanzu haka ne imani ya ba miliyan ɗari baya a rayuwar shi ƙarranci kenan kuma a lokacin wallahi sai na ba shi kudin mota yake zuwa abuja ɗan rainin wayo yanzu ya gudu nan kamo shi rabu da shi min fadlillahi anna birral walidain daga cikin falalan Allah nuna mana cewa nagartawa kyautata ma iyaye ba da wafatihi ma bayan fituwan su la yanqati'u bai yankewa ba wai da sun mutu an gama ba kenan kun san mu yanzu abun mun mamaki da mutane ke na hauka ba sani ba sai ka ji awai in mu tema kyauta za ka yi mai addu'a Allah raba ku da iyaye lafiya a wai ba ta iyayen sun ka riga ka mutuwa ko da su ma iyayen sun fi so su riga ka galibi sun kuso su bar baya to amma kararar kallon mutum ka ce wai Allah sa a gama da iyaye lafiya ni ban ka yin wannan kawai ka ce Allah ba iyaye na albarka ka banna haka amma ana raba ni da su ba ne san rabuwa da su sai dole ko to in sun mutum ma ba wannan kyautawan bai yankewa bal ya kunu sai dai ana kyautata musu da abubuwa guda biyu na farko biddu'a ilahuma yi musu addu'a ba'da mautihima bayan sun mutu aw bis sadaqati anhuma ko kai musu sadaka musamman abin da ya shafi ruwa wani ya zo ya ce manzon sallallahu alaihi wasallam mahaifiyata ta rasu zan iya mata sadaka ya ce eh zaka iya ya halasta har ya juya ya ce kai mata da ruwa qala nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mata al insanu idan dan adam ya mutu in ka ta anhu amaluhu illa min thalathatin ka tana karatu ne ajin hadda ko dukkan ayyukansa sun yanke in banda abu uku illa min sadaqatin jariyatin ko dai sadaka mai gudana aw ilmin yuntafa'u bihi ko ilimin da ake amfana da shi aw waladin salihin yad'u lahu ko mutun ya bar dana gari da zai masa addu'a Allah ka azurta mu da duka uku nabiyu bi silati man kana yuhibbanihi minan nasi fi hayatihima ana ana ci gaba da, nagarta gare su bi silati man kana yuhibbanihi da ta hanyar sadar da zumunci da wanda su sanda suke sun kasance suna son wannan mutumin minan nasa a cikin mutane fi hayatihi ma sanda su suke raye wanda ka san suna son shi suna raye to ka ka bibiya al'amarin sa kai ma ka so shi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun gane soyayyan aiko yawa dan kunshin nan da su dan atamfan nan dan na goro da sauransu dai ko yawa su a dan bibbi tsofaffi a rinka tambayan halin da suke ciki inna abarral birri annan sula sai ce lalle mafi nagartan biyayya da mutum zai yi shine silatul waladi ahla wuddihi mutum ya sadar da zumuncin wanda wuddi abihi wanda mahaifinsa yake so al wudd anan shine soyayya wanda take dauke da tausayi wa qadimta sala sahabatu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam hakika sahabbai sun yi ruku da wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam fahina malaki ya abdullahi bin umar da Allah ku ji wannan kissa a lokacin da abdullahi dan umar ya haɗu da rajulan wani mutum min al'arabi daga larabawan ƙauye ba ƙauye ne bi tariki makka hanyar makka ya ga wani balaraban ƙauye sallama alaihi abdullahi sai aka ga abdullahi dan umar ya tsaya yema wannan dattijo sallama wa hamalahu ala himarin kana yarkubuhu sai shi ya sauka a jaki ya daura shi akan jakin ya ci gaba da jan jakin shi a ƙasa wa tsahu imamatan kanat ala ra'sihi sai ya cire rawanin da ke kansa ya daura ma wannan mutumin ƙauyen a'a sai abu ya ba jama'a mamaki babban sahabi ya irin wannan faqila li abdullahi bin umar sai aka tambaya abdullahi dan umar aka ce aslahaka allah allah ya ƙara gyatta maka al'amuran ka kai mutumin kirki ne innahumul arab wannan mutum fa mutumin ƙauye ne wa innahum yarduna bil yasir suna yadda da kadan 200 ma in ka ba su sai su ta murna kun fahimci magana suna yadda da kaɗan yanzu nan kin ga yar dubu ɗaya da kike ganin ke ba za ki iya miƙa ma wata ban kika kai ta ƙauye wala sai ki ga ana ba da tukuici a kanta ki gwada ki gani ki je garin su mahaifiyarku ki ma wata kyautan duk wanda kika yi ma kyautan dubu biyu to yaron da kika aika an ba sa sai kin ga ya dawo da ɗari biyar ko ɗari uku a hannun shi saboda sunan arziki ne kika bayar na ƙarshe wanda anan ko kuɗin makilin ɗin oriflame ba zai siya ba an fahimci magana to shi ne ya ce suna yadda da ɗanka don an ba su faƙawar abdullahi sai abdullahi ɗan umar ya ce inna aba haza to ku ji dalili mahaifin wannan da kuka gane ma wannan na ɗaura shi a jaki na har na ɗaura mai rawani na kana wuddan li umar bin khattab ya kasance sai na umar yana son mahaifin shi ku gama fa ba shi ba fa shi ne ba mahaifin ba ne ɗan shi uban wanda aka yi mahakan shi ne sai na umar yake so to ni tun da ya ga ɗan wanda babansa ke so sai ya mutunta shi kun gane abin to kuma a nan gaban kam ya yi daidai da a gane malamai dole da ɗaliban ilimi su ƙara haƙuri dole sai sun bukuwa shan wahala saboda kai in ka yi a ba aikace mutane sun fi hawa sun fi hawan shi tun da wannan abin da sai na abdullahi bin umar ya yi waɗannan tabi'an ka rage ko ka ƙara sai sun yi suma ba in sun samu irin wannan tun da hankalin sai kai suka yi tambaya to karka tambaya sun yi ko ba su yi ba tabi'i ba zai bar wannan abin ya faɗi haka ba Allah ya taimake mu rawahun muslim imam muslim ya ruwaito mali a sada zumunci insha Allah sai yaushe kenan gobe akwai mawadaran aure ko ko an fasa gobe laraba ne Allah mai iko Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad to insha Allah sai mu sai gobe Allah ya kai mu Juma'a akwai walima na wancan a zai ana karatu ne kai na san waliman ku ba ku wani fara hudu a a wato wannan waliman da ta zan mun alaka kai a rayuwana na daɗe ba ida jarabawa irinsa ba na rasa yadda zan yi in yaƙi ce waliman nan amma ko ba zai yaƙi ce ba amma na gode ma Allah da kuka kawo kar wata kuma ta kuskura ta kawo min walima ran juma'a kuti balbal zan yi da shi na rasa kaddarar da ta kai gari a wannan dai kan ta zama mun kaddara na dauka an fahimci magana ni ban ma so ku sani ba ai na so sai kun zo ne a yi karatu sannan a walima nan daren juma'a ba karatu a ji a yi a dawo ko ranki ya daɗe jirgin aiki ke duk wanda ya bi ki wanda a ce kin nakas an gaishe ki ka daɗe ita wannan so take sai ta riga kowa zuwa aljanna kuma wallahi duk yinki sai kin taddani a can sha Allah mana a'a Allah kai mu lafiya dukanmu Allah kai mu lafiya yanzu ran juma'a ba karatu ba karatu ran juma'a kun yadda ran juma'a ba karatu to ni ban yadda ba ana sallan juma'a shigo makaranta eh biyu zuwa hudu in ma kwadayi za ku na hana kwadayin akwa daga sa kwadayi kaimi eh o waliman ma dan ni za to na gode okay to kuma wallahi jiya wurin karfe 3 dare na fitar da topics guda biyu daya na ba zai gamu ba kuma wannan so a ce ban gama shi ba ki tambaye min ita minti nawa suka bani kuma su rufa min asiri sai aiki da sunna a wurin in ba haka ba Kin gane ko radiya? Karfe hudu ne. Ala gobe ya za mu karatu kawai ta kance. A'a, to Alhamis din ma biyu biyu zuwa hudu mana. A zan yi kin je ki. Gobe mun zo za mu ji ko zai yi wa Alhamis. Ina so zan interview na daukan malamai. Okay, a'a, za mu yi insha Allah. Da Alhamis, da Alhamis da Juma'a biyu zuwa hudu. haka yayi yayi muku insha Allah ba za a fasa karatu ba za a canza lokaci eh insha Allah Allah ya muku albarka Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya yafe mana zanubanmu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh